أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwarmu ya kawo mu wannan yini mai tarin albarka yinin alkamis daren juma'a wanda ya daidai da shida ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1444 daidai da hudu ga watan takwas miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai albarka wanda yake daura da wannan katafariyar makaranta ta abubakar sadiq community school wanda ke wannan unguwa ta gana a fadar jihar gombe domin tattaunawa kai tsaye kan abin da ya shafe mu a matsayinmu na musulmai allah ta'ala ya mana jagora mai gabatarwa ya yi maganar an so a yi goron sallato har watan sallar ma ya shuɗa allah bai ba da iko ba wa mata sha'una illa in sha allah an yi ta kokarin a zo din tun sallar tana dami-dami bata wuce ba kuma Allah da bai kaddara ba sai yau sanadiyar da abin da ya faru to sai Allah ya so yake faruwa Allah ta'ala ya mana jagora a maudu'in da zamu tattauna a kansa shine ruko da addini ruko da addini akwai bambanci da yin addini da kuma ruko da addini a matsayinka na musulmi dole ka yi addini ko don kar a ce kai ba musulmin ba ne ko don kar a canja ma fuska ko don kar a canja ma suna ko don kar a daina mu'amala da kai wa'ansu suna yin addini domin su kare manufofi na rayuwa domin kada amma mummunan zargin baka sallah ko baka ɗaya daga cikin wa'ansu abubuwa na addini to wannan shine addini yin addini kowa da kowa amma ruko da addini shine abinda magabata na kwarai tun da kan manzon Allah zuwa sahabbai zuwa tabi'ai zuwa salafus salih zuwa khalaf da salaf to duk wanda ka ji ya shahara yayi rubutu duniyar musulunci ta san shi ana yi masa addu'a da da yanzu ana yi masa fatan alkhairi to ya yi riko da addini riko da addinin shi ne yake ba shi karsashi da shauƙi a kan ya bar wani abu na ligasi ga addinin musulunci saboda 'yan baya idan ka ɗauko rayuwar sahabbai yadda suka rayu suka ba da rayuwarsu suka ba da dukiyarsu suka ba da lokacinsu ba don komai ba sai don su yi riko da addini su bar wa 'yan baya gado mai kyau kuma duk mai hankali a yau zai iya waiwayawa baya ya gani cewa magabatanmu da suka yi ta rubuce-rubuce a kan addinin har muka zo muka samu da a ce suna addini ne irin yadda yawancinmu suke a yau to babu wani abin da za a samu wanda suka rubuta suka bari shi amma domin addinin ya dame su shi ne a gabansu shi ne tunaninsu to sai suka bewa addinin lokacinsu gaba daya domin su yi wa addinin hidima su hidimta wa addini su yi riko da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsu kamar yadda Allah ta'ala ke faɗi cikin alƙur'ani mai girma wa abudu rabbaka ta ya ce ka liƙi ka yi wa Allah bauta ma'ana ka yi riko da addini har tabbas ta zo ma ita ce mutuwa riko da addini shi ne zai sa ka zama to mai takatsantsan a wannan rayuwar ka dinga duba ina za ka taka kafarka ina za ka ɗauki me za ka ci me ba za ka ci ba me za ka sha me ba za ka sha ba da wa za ka yi mu'amala da waye ba za ka yi mu'amala ba wace irin kasuwa za ka yi ta halal wace kasuwa ce ba za ka yi ba duk ba mai fahimtar wani sai mai riko da addini mai riko da addini a kullum bincikensa da nazarinsa mai allah ya haramta mai allah ya halatta da ƙoƙarin kaucewa ka fatanin abin da allah ya haramta ƙoƙarin tsayuwa kan abin da allah ta'ala ya halatta to siffan mai riko da addini tana ba da wannan hoton wani sahabi ya zo ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya rasulullah qulli fil islami kalima la as'alu ahadan ghayrak ya rasulullah ina so ka faɗa min wata kalma cikin musulunci wanda bayan kai ba wanda zan ƙara tambaya wannan kalma sahabi yayi wa ma'aikin Allah wannan tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wannan sahabin ul amantu billahi sumastaqim ka ce ka yi imani ga Allah sannan ka tsaya ka yi riko da abin da ka faɗa ba wai faɗin da baki kawai ba a ka yi riko da abin da ka faɗa da yawa suna furta musulunci da son addini da riko da addini amma kalmar bakinta baki kawai bakinta fatar baki ya ƙulu na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abin da ke kan harshen su ba shi bane ya jira cikin zuciyarsu kuma hatta magana akan addini hatta mu da fakai ma suna yi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah inda kalma ce ta baki sun faɗa sun ce mu ma mun shaida kai manzon Allah ne wallahu yashhadu innaka larasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibun Allah ya tabbatar maganarsa ta baki ba za ta kai su tudun mun tsira ba inda kalma ce da baki yasa hatta nan malam mai risala iya cewa al-imanu shay'un wa qarra fil qalbi shi imani ko riko da addini wani abu ne wanda zuciya ta yi kudiri baki ya furta kuma gabbai suka yi aiki dole sai an samu wannan abubuwa guda uku baki ya furta zuciya ta yi kudiri kuma gabbai su yi aiki idan baki ne kawai yake furtawa zuciya ba ta yi kudiri ba to ba a je inda ake so a je game da addinin ba hakanan idan gaɓai ne za su yi aiki ba ƙudiri a zuciya ba furci a baki ko ga furci a baki ga aiki da gaɓai amma ba ƙudiri a zuciya duk da haka addini bai cika addini ba domin addini sai ya cika wannan sharɗai guda uku ke zama addini bakinka ya furta zuciyanka ta ƙudire sannan gaɓanka su yi aiki na yi ko na hari wannan shine abin da malamai suke cewa shine addini kuma shine musulunci magabata na kware irin fahimtar da suke wa addini kenan shi yasa idan ana karanta ma tarihin wani sahabi sai ka dauka ba mutum bane domin irin yanda duk abin da ya zo game da addinin ba sa tsallake shi abin da ya faru ga abu talha al-ansari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sahabi ne mutumin madina ne iya cikin kibaru sahaba dattawan sahabbai manzon Allah yayi hijira ya same shi a garin Madina lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wata aya cikin suratu Ali Imran wanda yake cewa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim cewa ba za ku taba zama akan gwadabe na kwarai ba kan hanya mai kekkiya hanyar da Allah ya yadda da ita manzon Allah ke kira a kanta to ɗaya daga cikin abin da zai nuna kuna kan wannan tafarkin shine sai kun bayar ko kun ciyar da abin da kuke ƙauna ko ka kyautar da abin da kake ƙauna ko ka ciyar da abin da kake ƙauna ko ka bayar da abin da kake ƙauna wannan iya nuna alamar cewa kana kan tafarkin Allah ya da shi kenan ka ɗau wani abinka kana so ba ya gama ma aiki ba ba ka daina yayinsa ba in abinci ne ba ka ƙoshi ka rasa yadda za ka yi da shi ba a kana so ka ɗauka a lokacin da kake son abin ka ɗauka ka bayar ko ka ɗau wani abu cikinsa ka bayar to wannan iya nuna alamar kana kan wancan gwadabe da Allah yake magana a kansa da manzon Allah ya karanta wannan aya ya musu bayani shi Abu Dala al-Ansari iya da wata gona a nan bayan garin madina a lokacin ana ce mata bairaha ko biraha gona ce kamar lambu akwai kayan marmari a ciki da abubuwa dai na nishadi da shakata da hutawa duk akwai a ciki har ma wata rana manzon Allah iya shiga lambun ya je ya huta idan abubuwa sun mai yawa sai ya tafi can ya je dan huta to da Allah ta'ala ya saukar da wannan aya Abu Talha ya ji an karanta masa yazo ya sami ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Allah ne ya saukar da cewa ba za mu taba zama akan gwadabi mai nagari ba gwadabi mai kyau da zai kai mu zuwa ga Allah da aljanna siffar ɗaya daga cikin sufofin shine ba bada abin da muke kauna ce ya da ne saukar Abu Talha sai ce to ka shaida duk abin da Allah ya mallaka min a duniya ba abin da nake kauna kamar wannan gonar tawa ita ce dukiyata kuma ita ban nafi kauna to manzon Allah ka sheda na ba da ita domin Allah ayi wa addinin musulunci aiki kaga wanda iya cikin alamar riko da addini a gun sahabbai wahayi yaji wans yaji manzon Allah ya karanta masa wannan ayar sau daya yaji yazo ya ƙara tajadidi aka tabbatar masa ya ce to manzan Allah wannan abin da na bi kauna na bawa Allah shi domin al'aqsu biddin at-tamassuku biddin ruko da addini ga abin da ya safi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu iya da wani bawa ibawan iya zuwa iya masa kodago ka masa wani abu wani lokacin ma dan dauka ya ci abin da ya ka masa to wata rana sai shi dan yamma kuma kullun sai ya tambaye shi sai na abubakar sai ya tambaye wannan bawa yau aikin mai kai sai ce wala yau lebaranci ne yau mai kai har ka samu wannan ka zo da shi da ko dai duk inda lokacin sai na bakare ji aikin da ya halal ne ai a musulunci amma ka kudi sai karba ya ci to wata rana sai shedan ya mantar da shi ya zo da wani abu sai na abakar bai tambaye wannan ba ba sai dau abin ma ya dan ci a bakin shi sai bayan ya ci kuma sai ya tuna sai ki ce kullun ina tambayar ka me kai ka samu wannan yau kuma shedan ya mantar da ni menene kai ka samu wannan abu sai ce ya sayyadi ma'ana ya shugabana a tun lokacin jahiliya akwai wa'ansu mutane da na musu bokanci to ba su biya ni kudin ba yau ina yawo ko sai alhaɗa mu da su ya suka ɗau wannan haƙƙi na suka bani kudin bokanci ba kuluwa nurkahi iya cin abin da musulunci ya haramta kamar maharul bagiya ne kamar kudin da ake biya karo a yi lalata da ita haramun ne kamar kudin da boka zai samu ko dan tsafi haramu sai na abakar ya san wannan mazan Allah ya karanta masa to da shi sai na abakar ya ji hanyar da aka samu kudin ba hanya ba ce da ya kamata musulmi ya ci abin da aka samu ta wannan hanyar kuma ya riga ya sa shi a baki sai ya mamuka hannunsa cikin baki ya cusa hannunsa ya taɓo can inda zai yi amai ya yi yunkurin amai ya amayar da wannan abin da ya ci sanadiyar labarin da ya ji ta hanyar da aka same shi har yake cewa ba wance wallahi da na san akwai loma ɗaya a cikina kuma za ta fito tare da raina wallahi zan fito da ita domin na ji manzan Allah yana cewa kullu lahamin na bata bi sutin fannara aula biya dukkan tsokar jikinka da ta tsoro sanadiyar haram ta wuta ce tafi dace da wannan nama na ji manzan Allah ya faɗa kuma abin da manzan Allah ya faɗa gaske ne layan ɗin ƙwani hawa bayan da za a yi na ci wannan abincin har wani abu a jikina ya tofu sanadiyarsa da je lahira kuma abu baka na wata zuba zan yi ba ƙwara na mutu akan wannan tabaru gari ka gaba abin da ya kai sai na abakar wannan ila riko da addini a tamasuku bi dini ya uwa riko da addini bin dokokinsa sau da ƙafa wannan ba ta faruwa akan kowa sai mutumin da Allah ya zaba hatta a gidanku sai an tsangwame ka a cikin abokanka in dai za ka yi riko da addini da gaske to shi kenan ba kai babu zaman lafiya a cikin mutane domin rayuwarka za ta canja da tasu da daƙiƙatul umuru da Allah ya haramta za ka yi ƙoƙarin kauce musu a lokacin da ko mutane suka kafa kai zuwa ga duniya duk abin da ya zo hannunsu ba tantancewa haram ne halal ne a'a duk abin da ya faɗo hannunsu shi ke na kawai su ya halatta agunsu to duk mai riko da addini baya wannan iyata ka tsantsan cikin abin da zai ci iyata ka tsantsan cikin abin da zai sha iyata ka tsantsan cikin abin da zai sa a jikinsa iyata ka tsantsan cikin mu'amala da zai da mutane domin musulunci bai baka dama ka yi abin da ka ga dama ba hatta dukiya ta kace ba dukiya da ka nema ta hanya mai kyau ko kasuwanci ko kodago ko aiki ko noma ko kiwo ka tara dukinka ta halal to musulunci bai baka dama kai yadda kake so da ita ba shi yasa cikin suratul isra Allah ta'ala ya haramta almubazzaranci da nasin alqur'ani wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin kar ku yi almubazzaranci almubazzaranci ma'ana kar ka dau dukiyanka ta halal ka je ka jefa ta a wata hanya da bai cancanta ba kai abin da ya wuce bukata mai riko da adidi ba zai wannan ba komin tarin dukiyarsa to ba zai yi abin da ubangijinsa ya haramta mai da dukiyar ba domin ya san in ya aikata haram ne kuma iya cikin wanda Allah zai titsiye su yi musu tambaya a gobe kiyama saboda ka yayin uwa wannan shine abin da zamu fahimta idan an yi kalmar an an faɗi kalmar riko da addini abin da ake nufi kenan kar mu dau irin fahimtar da turawa turawan yamma ko yahudawa ko nasara suka yi wa wanda aka ce kai wannan mai riko da addini ne idan su sun faɗi wannan kalmar to kushe ne abin nan ne wannan ne zambo suke yi suna ƙoƙarin su yi blackmailing ɗin mutum su ɓata shi ai wani ɗan riko da addini ne to ana so ka zama social social ustaz haka haka suke so ka zama ɗan iska ɗan iska mutumin kirki mutumin kirki baka inkarin haram baka inkarin munkari to haka suke so kowa ya zama ko mu musulunci ya hana mu wannan abin da ya haramta haramun ne abin da ya halatta halal ne duk sonka da abu duk kaunarka da shi in dai musuluncinka ya haramta ma ba za ka yi ba duk abin da za a faɗa ma a faɗa ma in kuma addininka ya halatta ma ko da duk mutanenka ba sa kai kai ƙoƙarin iyayenka iya iyawarka ba ka jin tsoron zirin mai zargi Allah ta'ala ƙurani yake cewa a ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzat azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ta'ala yake cewa ya kuma su imani duk wanda ya juyawa wannan addini baya yayi riddebar addini to ubangiji yake cewa fa sawfa yati Allahu bi qaumi sawfa dan lil mustaqbal yau da gobe Allah zai zo da wa'ansu mutana in ku kun ce ba za ku yi riko da addinin ba za ku yi abin da ranku kadai yake so ba abin da addini shar'anta ba to ubangiji sai yace zai zo da waɗansu mutanen yau da gobe sai Allah ya tsirar da wa'ansu mutana fa sawfa yati Allahu bi qaumin an zo da na kira litakrini sha'ani domin waɗanda za su zo ɗin ana kambama al'amarinsu ba irinku ba ne ana fahimta ya ce lahu bi kaumin yihibbuna ko yihibbuhum yihibbuna Allah iya son su suma suna son Allah wannan sufa su kenan suna son Allah Allah iya son su Allah ta'ala ke cewa yujahiduna fi sabilillah suna aiki riris domin addinin Allah amma wala ya kafu na laumata la'i ba sa tsoron zargin mai zargi kaji siffa ɗaya daga cikin siffofin mai riko da addini zai yi aikinsa gaba gaɗi kawai ko al'umma ya yi daidai da su ko bai daidai da su ba inda ya nassi da shari'a sun tabbatar daidai da iyayen kayansu kawai yi jahidu na fi sabi da laiwala hafu na laumata la'i amma sai allah ce zalika fadlullahi yuti mani sha wannan falla ce daga Allah wanda yake zabar bayan sai ba su ba kowa yake ne ba riko da addini ba ko Allah yake ne ba sai wanda Allah ya zaba idan kana riko da addini da rayuwarka da abin da ka mallaka ba kanki duk ya tafi akan addinin ba duk abin da ka mallaka in dai Allah ya jefa ka cikin waɗancan bayi nasa da yace fadlullahi yu'tihi man yasha kana cikin su wallahi rayuwarka sai ta canja a society da kake ai ko a yanzu mu da kanmu muna shaidar wa'ansu daga cikin mutane wane ai abin duniya bai rufe mai ido ba ko ba mai ne wane ai al'amuransa akwai sauki wane duk abin da ya samu wallahi sai ya sai wa'ansu ya sun samu kaga ba wai bai san daɗin kuɗin ba ne bai san daɗin a ya sani abin da yake dubawa gidan gobe yake dubawa binne yake yi domin idan ya mutu ya ci karo da irin aikin da yake amma ba bai san daɗin kuɗi ba ne wani zai fi da miliyoyin kuɗi ya gina makaranta wani ya gina ya fi da miliyoyin kuɗi ya gina masallaci fi sabidillah wallahi ba daɗin kuɗin ba ne bai sani ba ya sani ya san daɗin kuɗin amma me yasa yake ɗaukar kuɗi yake ba da su a can lahira yake dubawa ya tabbatar abinda Allah ya faɗa abinda manzon Allah suka faɗa gaskiya ne baya kokonto game da wannan shi yasa za ga iya fito da kuɗin kamar baya so wani miliyoyin kuɗi zai bayar wanda ba a san shi beji a gina ka ta fara masallaci a ɗaunoyin masallacin da masu koyarwa da masu shugabancin masallaci wani makaranta zai gina ya ɗaunoyin malamai ya ce baya san ko kuma gun iyayen yara a koyar da ɗalibai addinin musulunci akwai masu irin wannan wallahi lahira suke dubawa kuma riko da addinin kwaikwayon sahabai ne haka Allah ta'ala ke cewa inna la hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa dhalika huwa al fawzul azim Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala da kansa ishtara minal mu'minina anfusahum Allah sun yi ciniki da masu imani sun yi ciniki Allah ya sai rayukan masu imani ishtara min almu'min anfusuhum wa amwalahum Allah ya sai rayuwar masu imani ya sai duke su gaba daya kamar mai tambaya ta ce to ko me Allah zai ba su a madadin ransu da dukiyar su tunda shi ciniki ai al-iwad ne ka ba da wani abu a baka wani abu ka ba da kuɗi a baka wani abu shine iwad to tunda Allah ya kawo kalmar ciniki ai kamar Allah zai ba su wani abu bayan Allah ya karɓi rayuwarsu dukiyarsu Allah ya yi ciniki ya sai ran mumini ya sai dukiyarsa to me Allah zai biya wa mumini makwafin dukiyarsa da ransa sai ce bi anna lahumul janna shi abinda Allah zai ba su aljanna zai ba su Allah ya sai dukiyarka ya sai rayuwarka baka ƙi rayuwarka ta tafi a addinin bai da sabai suka yi baka ƙi dukiyarka ta tafi akan addinin bin da sabai suka yi to amma Allah ya ma alƙawarin aljanna bi anna lahumul janna Allah sai kawo sanadiyar da rayuka suke tafiya sai ya ce yuqatiluna fi sabilillah duk mai imani idan manzon Allah ya ce a helanta hayya alal jihad to zai fito ya tafi yakin nan ko ya dawo ko ya dawo ba kaga ya dauran sa ya bawa Allah shi ya kai ransa inda ko ya dawo ko ba zai dawo ba sanadiyar me sanadiyar daga addinin Allah ba komai je nema ba ba kudi je nema ba ba ƙuri'a ya je nema ba ba neman suna ya je ba a me ya je kasan za ke magana ƙuri'a yanzu a lokacin da ake ko yawa wani akan ƙuri'a sai ya mutu yanzu misali to kaga su kuma wani masu riko da addini akan addini za su mutu ba akan ƙuri'a ba misali ya tafi ya kai rayuwarsa inda ma ana san ba zai dawo ba fa ya qutulun wa yuqtalun in Allah ya ba su nasara suna kashe kafirai su dawo gida da ganima ko kuma wata rana a kashe su kamar yadda aka yi a Uhud sai Allah ya ce zalika wa fahaqat wa yutuluna wa'adan alai haqqan wannan alƙawari ne na Allah tabbatacce fi tawrati wal injil wal qur'an wanda iya cikin at-taura iya cikin injila iya cikin al-qur'ani duk Allah ya wani alƙawari sai Allah ya ce wa man awfa bi ahadihi min Allah wane ne daya da yafi Allah cikin alƙawari babu in dai ka bayar da gaskiya Allah zai baka da gaskiya Allah da kansa yake cewa fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi aiwa mu'mini albishir da irin cirkekiyar da suke da Allah cirkekeniyar aiwa masu imani albir suna da ciri ba suna da ciri ba duk duniyar nan kafataninta da abin da ke cikinta bai kai manzan Allah wa anhari suke cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kaddara a gidanka na aljanna akwai dan wani gudu zaka ajiye bulala haka ka kaddara akwai gun ajiye bulala kamar yanzu a dakin ka zaka dan rataye ko a falo saboda yara misali to manzan Allah yake cewa mawdu mawdu'i sauti ahli janna khairun min ad-dunya wa ma fiha misali gun rataye bula da dan aljanna in ma da akwai dan gun da za a rataye bulalan yafi duniya da abin da ke cikin da duniya kaf inda ka sani da inda baka sani ba da abin da yake baka sha'awa da abin da kake jin labarin sama ba gan shi ba to yafi duk abin da ke duniya nan kafata ne ta to kaga bayan da ya kwatanta aljanna da duniya ba zai yi ba to sai Allah ya ce ka ba da rayuwarka ka ba da dukiyarka wannan amma albishir ka ci riba domin za a baka abin da ya lillinka duniyar ma ba ma kai abin da ka mallaka ba duniyar ake magana gaba ɗayanta ya fi gaba ɗayanta Allah ya ce amma albishir da irin cinikin da babu faduwa a cikin sai ci riba fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa zalika huwa al-fawzul azim wannan falala ce mai girma inji Allah ba wanda Allah ke dora a wannan gwadaban sai mai falala wanda Allah ya zabe shi akwai Ja'far bin Abi Talib dan uwan sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu an akwai lokacin da manzo Allah ya nashi komanda a gazwatu mu'uta yakin da aka yi na mu'uta a yakin da ya shahada a ranar juma'a za ta fi yakin manzan Allah ya ce shi ne kwamanda ya ce ana sallar juma'a ku fita aka yi sallar juma'a mayaka a hamsohin sojojin musulunci tun sun yi gaba to kwamanda bai tafi ba shi ja'afar bin abi dalib radiyallahu an sai an zo sallar la'asar sai manzan Allah ya gani shi ja'afar ya baka tafi ba a matsayinka na kwamanda sai ciya rasulallah wallahi sau nake dama la'asar ta yi na zo na bi ka mi sallar la'asar ina zaton ita ce sallata ta ƙarshe da kai haka ya faɗa ya ce kwaɗai nake na yi sallar la'asar da kai domin ina zaton ita ce ta ƙarshe kuma dawo da bai bake a wannan yakin aka yi shi kaga zuciyarsa ta ba shi iya zaton ba zai damu amma ya tafi saboda me saboda riko da addini saboda riko da addini mutum zai kaucewa haram duk daɗinta idan ya san me addinin sai faɗa a kanta mutum zai zai kewa halar duk wahalarta idan ya san me addinin sai shi aka wannan shi ne addini kuma ake so duk musulmai mu zama hadisin imamun nawawi iya cikin riyadu salihin wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari game da abin da ya faru akan wa'ansu banu isra'il wa'ansu mutane uku ne suka yi tafiya da suka yi tafiya ainihin sai a iska da hadiri ya taso kamar yanzu da yanayin damuna ya sa ga wani kogon dutse ya suka je suka shiga da suka shiga su fake kafin a gama ruwa su tafiye su to suna cikin wannan kogon dutse ko sai Allah ya turo wani gingime man dutse sai zo ya kife kofar kogon da suke ba su isa su ture wannan dutsen su fita ba su isa ba ya suke ganin ma kawai kamar kowa ya zo kabarinsa ne bayan da za a yi an gani suke zaton kawai sun yi kabarinsu kawai shi kenan hanyar da allah ya da su to bayan sun shiga sai ɗaya daga cikin sai ce to ni na yi wani nazari ina da wata shawari mu ukun nan kowa daga cikinmu ya yi nazari a rayuwarsa ya ga me ya yi tsakaninsa ga allah a rayuwarsa ba don duniya ba ba don birgewa ba ba don aibe ka ba abinda ka yi ikilasi don Allah ka yi shi duk kafataninmu kowa ya yi tunani ya gani daga balagarsa zuwa yanzu me ya tabbatar a zuciyarsa ya yi don Allah in ya so kowa sai ya tawassuli da wannan aikin sai mu roƙi Allah waye Allah Allah ya ba mu fita haka aka yi kowane ɗaya daga cikinsu ya tuna akwai abin da ya yi tsakaninsa ga Allah a wannan rayuwa don ya yi da saƙon Allah ya yi da saƙon manzan Allah kuma iya riƙo da adini yi wani aiki ɗaya ya yi tawassuli da irin tsananin biyayya su ga mahaifansa ya ce Allah a siga tawassulinsa ina da mahaifa guda biyu Allah kafi kowa sani kuma ina da baya ina da iyali mata da 'ya'ya da 'yan ƙodago duk Allah ka tara mu wannan amma duk lokacin da aka zo za a bada abinci ba na ba wa kowa abinci sai na ji na salama mahaifana sai na fara da su domin nauyin haƙƙinsu ya fi na kowa a kaina sai na salami mahaifana sannan zan yi baya ‘ya'yana da iyalina da sauran wanda suke ƙarƙashi na salame su ya ce wata rana na ɗau abincin dare yi ne a sha na je zan kai wa mahaifana abincin dare to kafin da je sai ta da sun yi bacci irin baccin wurin ya dauke su to ina tsaye a kansu ko sa tashi na ba su wannan abinci na dawo na sallami iyali bacci sai yayi nauyi ba su tashi bane kuma ina kyamar na tashe su ina rike da akushin abinci na har alfijir yake to nan baya ana ta jira na mata na da ƴaƴana suna ta jira an sallame su amma ni ina gun mahaifana ban tahe su ba ba su tashi ba sai da asibiti suna farkawa suka ganni na meka musu wannan abincin suka karɓa sannan na yi baya yace Allah idan wannan biyayya da nayi wa mahaifana dan kai nayi Allah ka ba mu mafita daga halin da muke ciki sai dutsen ya dan matsa amma ba za su fita ba da alama aikinsa Allah ya karba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin domin shi Allah ba aikin kowa yake karba ba aikin masu takawa Allah yake karba ɗayan kuma sai ce ya Allah wata rana ana mun kodagu a gona to na aibuwa an su leburori sun man aiki na zo ina sallamar su bayan sun tahi daga kodago to akwai haƙƙin mutum ɗaya da ya tafi bai karɓa ba wannan haƙƙi nasa ne ta lilleka ban gan shi ba bai zo ya karɓa ba sai na ajiye shi daban zai zo yau ne zai zo gobe zo ba na ga tafiya ta ɗanyi tsanani ta ɗanyi tsayi wannan haƙƙi na sai ɗan sai mai wani abu haka na kadara ko ‘yar kaza ko ɗan wani abu haka na ajiye su da mu koda zai zo wai kila abin ya ƙaru to sai Allah ya kawo jarrabawa cikin abu sai Allah ya haɓaka wannan haƙƙi na ɗan ƙodagu tun daga kaji ya koma awaki ya koma tumaki ya koma shanu ya koma raƙuma domin Allah ya sa albarka a cikin don a gwada shi a gani abin ya dinga sarrafuwa albarka tana ƙaruwa kuma Allah ya ba shi fikira da basir iya kiyaye wani abu baya kwakwasa da dukiyarsa duk abin da ake ya san dukiyar wannan bawan Allah da haƙƙinsa na ƙodagoyinsa kafin ya dawo sai da wannan haƙƙi nasa na yini ɗaya ya haifar da garken shanu da raƙuma da dabobi gaba ɗaya wata rana kawai sai gashi ya faɗo gonar zai ce alhaji ka gane ni ya ce wala ban gane gaba ya ce wata rana ni ne maka yi mako dago to duk yan uwana sun karɓi haƙƙinsu ne wata abu ya same ni a gaggaucen tafiyan karɓa ba na zo to ka bani haƙƙina ya ce dama kai ne ce wallahi ni ne ina ta neman ka ai ban same ka ne ce wallahi ni sani amma yanzu Allah ya da ni ba na haƙƙina sai ce ka ganan wancan garken shanun da wancan na raƙuman da wancan na dabobin duk ka gansu ya ce ina gansu ya ce duk naka ne ka kora ga dami sai ce alhaji ba na san izgili man ba na san izgili haƙƙi na da za ka mai mafi nijin sai kwanan masara biyu ba za ka ce min yanzu wannan duk wannan garken dabbobin na ne ya ce wallahi naka ne dukiyar ka je kaji kaji na keɓance ta na sai kaza na sai kaza kuma allah iya ta sa mata albarka ita ce ta haifi wannan abubuwan sau da kora naka ne ka tafi ya je sa sanda ya kore wannan dabbobi kaf ya tafiyarsa da su ya ce Allah idan na tsare dukiyar wannan bawan Allah da na san ba tawo ba ce don kai zan iya cinye ta ba wanda ya sani amma tsoronka da riko da addini ya sabanci ba Allah idan na yi don kai Allah ka ba mafita sai dutsen ya dan matsa amma duk da haka ba za su iya fita ba kaga biyu sun kai kunyarsu ko kamar langwajin da 'yan siyasa yawa ne ya kai kunyarsa to biyu sun kai kunyarsu saura ɗaya ɗayan kuma jarraba wasu a kan mace ce akwai wata 'yar kawunsa ko 'yar babbansa wanda duk duniya ba macin da yake ƙauna irin ƙauna ta ɗa namiji da mace kamar wannan mata ya hilace ta lokaci bayan lokaci akan ta yadda da shi ya aikata fasadi da ita Allah bai ba shi iko ba Allah bai ba shi wannan damar ba yarinya ce mai riko da addini mai kamala yayi tabinta Allah ya kubutar da ita tsare kanta to wata rana yau min al-ayyam an shiga yanayi na matsin rayuwa kamar irin wannan yanayin da ake ci gidan su yarinyar ba komai mahaifanta karfi ya kare ba abincin ci ba komai sai ta tana wancan mutumin dan uwansa ne ba kuma iya da dukiya sai ta ce ba ta je ta ce tana zumunci mai taimake su ta je ta same shi ce wani ya na zo ka tana zumunci ka taimake mu yau gidan mu ba abinci sai ce ai ni kin san manufa ta akan gida tun ba yau ba tun ba yau ba kin san me me alaka ta da ke me nake so mi da ke har in kin yadda da wannan tayin nawa duk abin da ke so a dukiya ta zan baki ta ce yanzu kai ba za ka bani dan Allah da zumunci ba sai dan kai ba fasadi da ni ita yake sani in kina so kin amince da ni shikenan ki dau abin da yake so kaza kaza da sauransu tai tai da shi ya iya taimaka mata dan girman Allah da zumunci kuma ta matsu ba abin da za su iya ci a gidansu kun ga wannan akwai wani fiqhu da malamai suka fitar suka ce ita ɗaya mace a society da take wanda musulmai suke tare da ita a gun ba a yadda ba ta fito ta nemi abinci da kanta ba a yadda ba ta fito ta nemi oman wanki ko sabulun wanka ba a yadda ba domin tana da wata daraja da kima in ta zube ta zube har abada kuma musulunci kullum iya kimanta darajar ya mace kada a yadda wata tarbiyyar ta lalace ko mahaifanta su ɗaunauyinta yan suna nan in ba sa nan yan uwanta in babu in Allah ya mata haihuwa ta haihu ƴaƴanta in babu dangin uwa ko dangin uba kai in ma babu kowa ka kaddara ba uwa ce ta zo ko ƴar gudun hijira ba gaba ba baya ba a santa ba ko musulma ce to wannan yankin da take ciki haƙƙin ku ne ku ɗaunauyinta ku nema mata gun kwana amintacce ku nema mata abincin da za ta ci ku nema mata sutura ku nema mata oman wanki sabulun wanka takalmin sawa dole sai kun yi wannan wallahi duk societin da basu wannan ba har mace ta fito neman abinci ta yi fasikanci ta fito neman sutura babu ta yi fasikanci to gaba ɗaya kun amsa tambaya ga Allah gobe alƙiyama wannan fiqihun malamai ne suka fitar kuma suna da gaskiya domin ita ya mace ba a yadda ta fito ta watsar da darajar ta aka neman abinci ba duk abinda Allah ya ce neman abinci ciro duk akan maza suke askinu hunna duk akan mu take an bi umin mara zakana kuma duk akan mu take so daga wannan wani fiqihu ne anan idan ka san da irin wannan a makotan ka marayu ne yan gudun hijira ne masu karamin karfi ne bazawara ce kaza ne to kai iyayenka wajen kokarin ba su abin da kake ganin zai tare musu mutuncinsu ko masallaci ku yi kwamiti mai ƙarfi iya zagayen da kuka za ku iya ɗauka maƙotanku nan nan na dan ku duba akwai marayu an mutu an bar 'yan mata a gidan ba uba a akwai 'yan gudun hijira sun shigo ba kwanta ba san kowa ba a akwai masu ƙaramin ƙarfi iyayen babu ƙarfi ba sa iya fita kuma akwai 'yan mata a gidan wajibin musulman wannan yanki ne su dinga nazari akan wannan ku dinga ɗaukan nauyinsu abincinsu suturarsu omansu na wanki da wanka da sauran bukatunsu to ita wannan mata ta je gun wancan dan uwana ta taimake ta yace a'a sai yayi fasari da ita tai tai tai yasa manzon Allah ke cewa as-sa'i alal armila kal mujahid fi sabilillah duk wanda yake taimakawa goruwar mace matan da ba ta da miji ba ta da gata ka taimake ta ka kare mata mutuncinta to manzon Allah ce daidai kake da wanda ya dau takobi ya tafi jihadi abinda za a biya mai jihadi na lada haka za a baka haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kal mujahid kafu tashbihi ne kwatan kwacin ka wanda ya fita yaki fi sabilillah an fahimci wannan da kyau ko to ita waccan mata tai tai tai ta matsu ta to shikenan in dai har ba za ka ban dan Allah dan zumunci ba to kai fasada da ni gaba ne yace Allah ka sani har na sami ikon da zan yi fasadi da ita har mun kebance an yi kaza an yi kaza naje dab da zan taba ta yace ittaqillah wala tahuttul khatima illa bihaqi ina hada ka da Allah karka kusance ni in har baka bar sadaki na ba shine fassarar abin an fahimci maganar yace da dace min ittaqilla sai naji kaman an harba min wani ba zuciya kai tsoron Allah ya zo min sai naji na kama rawa na kama bari yace Allah sai na tashi na tsorata ban aikata wannan fasadi ba amma duk wani sharuda na aikata fasadin na samu dama amma Allah da aka haɗa ni da kai na ji tsoronka sai nake aikata wannan fasadin ya ce Allah in dan kai nake aikata wannan fasadin ya Allah ka ba mu fita sai dutsen ya faɗi gaba ɗaya suka fita kaga wannan zai haska ma fitalar cewa riko da addini tun a duniya a gana ganin sakamakonsa kafin aje lahira yasa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ya kuma su imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta aikata aikin da za ta yi dan gobenta kai aikin da ka san dan Allah kai waye Allah Allah ya dubi aikin ya marhama gobe alkiyama kuma aiki dan Allah bayewa sai a gumi rubu da addini shine san darajar Allah shine san girman Allah shine san darajar manzon Allah shi ne san kimar manzan Allah shi ne san darajar alkur'ani shi ne san kimar alkur'ani mai riko da addini shi ne san waɗannan abubuwa amma wanda ba shi riko da addini bai san wannan ba shi dai musulmi ne ga magari kawai musulmi ne ga magari amma riko da addini da taka tsantsan da kaucewa haram da yin abu don Allah to wannan siffa ce a gun mai riko da addini an fahimci wannan kuma shi addinin nan na musulunci Allah ta'ala iya cewa shi ne kaɗai ya yarda ka je kiyama da shi ka tsira idan ka je da wani wani addinin musulunci to ba za ka tsira abin Allah ba idan kuma ka cakuɗa musuluncin da son zuciya nan ma Allah baya su ya ce inna dina inda Allahil islam addini agun Allah addini anan aljaza kenan addinin da zaka je lahira Allah ya baka sakamako akan sahihin musulunci shine yadda har ma yake cewa man yabtaji ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin duk wanda ya je wa Allah da wani addinin musulunci to Allah ya ce ba zai karbe shi ba kuma zai waye gari cikin hasararrun mutane a gobe alkiyama so daga wajibi ne ya yan uwa mu san addinin mu sau da kafa mai riko da shi mu san addinin mu sau da kafa mai riko da shi wanda shine mutuncinka hatta agun waɗanda ba kai ba ba musulmai ba wallahi mai riko da addininsa ya fi daraja agunsu kuma ya fi kwarjini a gunsu ai ga dattawa ga wanzu kaɗan tare shekaru a cikinmu suna da rayuwarsu su su ahmad bello sardaunar sokoto su abakar tafawa balewa allah ya musu rahama wa'ansu ana disan san rayuwarsu da mulkinsu ai yaya kimarsu take da darajarsu a lokaci har a yanzu irin bidiyon da aka ɗauka ko wani abu daban za ga tafawa balewa a ingila amma da garinsa da rawaninsa da sandarsa iya fesa turanci ko ba ka yake yi ba iya nuna wa waɗannan turawan ingilan shi fa ga addininsa ba shigarsa ta addininsa zai ba duk da taro ko wata diplomasiya ta duniya ta haɗa su amma bai mata addininsa ba ga sa'amadu bello sardauna sokoto in ba hoto a gidansa ba ko a wani gu a kewayensa duk inda ganyi da rawani da alkyabba da gari duk inda ganshi amma yanzu ko wani rabu da kamsula za ka zama an ka taɓa abuja ya ka sa suit ka sa t-shirt ka ɗaure kai kaje gunda so ake rayuwa social life ake yasha ba ruwanka kamsula kai hakuri in kana jin kai ne wai karamin alaki a cikin wanda suke rantsiya da qur'ani ko yawa balanta na ayi sama sama haka za ku dinga ana ana hausa zuwa ingila ko america sun canja kawai to wannan canja wanda kuka yi wallahi kaman kuna kaskantar da darajar ku ne a gonsu domin har abada ba za su yarda da ku ba walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabiya milatahu Allah ya ce har abada in dai bai yahude ne ko wanda tsari ba zai yadda da kai ba sai ka bi irin addininsa komin irin shigarsa da wani gwalangwasan harshensa da wani ku haɗu a nan ku shati ku yi waye duk wannan abin za ki gani ga bai yadda da kai ba Allah ne ya nasanta wani a ƙur'ani saboda ka tsare kimar ka da addinin ka kafi mutunci su wanda ba kai ɗin ba su kafi kwarjini a gunsu can baya wajen 70s akwai wani shugaba da aka yi a egypt misira akwai lokacin da shugaba ne musulmi ya tara sojojinsu yake musu lacce akan zai tura su palestine ya su taimaki palestina domin zalincin da isra'ila take musu tun a wancan lokacin yake ce musu ku kiyaye dokokin Allah ku tsaya ga addini kaza kaza yake ta musu nasiha yake cewa idan har kun tsaya gan addini manzon Allah ya mana abin cewa akwai lokacin da za ana yaki tsakanin musulmai da yahudawa in bi yahudi ya gudu ya kuya a bayan dutse har sai dutse ya ci masa ya abdallah ya muslim wara'i yahudiyyan faqtulu manzon Allah yake ba su labari akwai lokacin da in dai kuna ruka da addini ko bai hude duk inda ya kuwa sai abin da ya kuwa iya muku nuni gashi anan gashi anan ku zo ku same shi a lokacin yahudawan misra suke cewa manzon ku ya faɗi wannan mun san gaske ne amma ba akan ku zai tabbata ba sai ce saboda me sai ke ce ah muna haɗuwa a gidan giya da ku muna haɗuwa a wajen neman matan maza da ku muna cire shawa da hanci da ku wanda Allah zai tabbatar da wannan akan su abinda manzon ku ya faɗa sai dai ba irin rayuwar ku suke yi ba kuma gaskiya ne yasa umar ɗan katsab idan ya tara rundunarsa za su tafi yaƙi sai yake cewa da ku innakum la tantasiru bi kasri la adadi wal udad walakin inna ma nantasiruna li da'atina billah wa ma'asiyati al adu li rabbi fa idza tasawayna bil ma'asiya fa nasru bil aqwa haythu la yujil al atqa wannan kalamai ne na umar idan zai tura runduna yaƙi yace ku sani mu Allah iya taimakon mu ne ba don yawan makamai ba da yawan mu haka ba mu kai su yawa ba mu kai su makamai ba Allah iya taimako mu domin da'ad da muke masa don mu riko mu da addini sai Allah taimake mu kuma wa ma'asiyatul adu li rabbi abokan yaƙin mu su kuma suna sabawa Allah saban Allah su sai Allah ya ba mu nasara akan su umar yake tafai za ta sawo yana bil ma'asiya amma idan muka yi kafada da kafada wajen saban Allah to fa nasru bil aqwa nasara tana gun mai karfi a lokacin da ba samu tsoron Allah yayi rinjaye ba wannan kuma shine abin da yake faruwa har a yanzu abin da da yawa daga cikin wasu ba su gane ba za a yi rigima tsakanin musulmi da wanda ba musulmai ba amma sai ga sun ci nasara akan mu in sun fi ku makamai za su ci nasara akan ku in sun fi ku yawa za su ci nasara akan ku ai kan min fi'atin qalilatin galabar fi'atin kathiratan bi izni la irin kuma ne ai masu riko da addini Allah ke musalta wannan masu riko da addini in yakum minkum 20 sabiruna galibu mi'atay wa in yakum minkum mi'a yaglibu wa alfayn bi iznillah 20 kai eh 20 sunan jayi 200 100 sunan jayi 1000 200 sunan jayi 2000 amma ba irin ku ba ba irin ku ba a yanzu nan wa'ansu musuluncinsa kawai ya tike baki masallaci ne amma yadda ya behude zai share shawa da hanci haka za su sha yadda behude zai ciri ba a kasuwa haka za su ci kai abin kunyar ma abin kunyar wallahi akwai wasu 'yan kasuwar da suna sun sun fi namu sauki ko ba haka ba ne aiwatar ka taba zuwa sayan mayi gaye ba zan faɗi gun ba allah wallahi a wani guyaje namun sai ya samu farashin ya haura a kan nasun kuma ya yi ƙasa kuma shi wanda ya siyar ƙasan ya ci riba ba amma so sun ƙi haƙura da kaɗan nan sun ƙara sun ƙara a cikinmu ake samun wani to yanzu wannan idan ya gari ba zai bata ai da wahala ya bata da wahala ya bata saboda irin wannan shine ke dishashe mana darajar mu da kimar mu baya ba mu kwarjini baya ba mu wani kwarjini domin shi saban Allah duk inda ya bazu a cikin al'umma iya rage wa al'umma daraja ne yanzu ka duba yadda abubuwa suke na alfasha gidajen batsa da alfasha da karuwanci yadda arne zai je yi karuwanci haka musulmi zai yi akwai karuyi namiji akwai karuwa mace a ga arne ya ta yi karuwanci musulma ta yi karuwanci wayewa duk daga shi akan abin duniya akan kudi kuma kudin da ba zai kashe ma kishirwa ba kudin da ba zai kashe miki kishirwa ba akwai wani police abokina kwanaki yake ce min malam wani abu ya faru amma ba dandani abin ya faru ba wallahi ba zan yadda ba na ce ofisa ya aka yi ya ce muna zaune a kan mani report a wani gida ana sai da kayan maye amma mata ne suke gidan matar aure ne mata ne suke shiga gida ya ce aka yi team a station ɗinmu aka sa polisawa mata aka ce a tafi da su mun tsaya daga bakin ƙofa sun shiga gidan ya ce da ya je an kama masu laifi guda goma sha ɗaya amma abinda zai baka mamaki guda takwas mata ne guda hudu ne kadai guda uku ne kadai maza kuma yace duk macen da aka kama ta ko izzabi da gunta ko a jakarta akwai benelin ko akwai totulin ko akwai wace tsiya ba a kama ta haka kawai single ba sai an samu wani abu da zai nuna lalle yar mayanci sannan a kama ta dalilin wani yace ba wannan ba ma yace da muka zo na musu interview kowace tace a gidan uban da take kwana za ta ta fito fifi ɗinta tun daga karfe 8 ko 9 ba za ta koma gida bai wajen 12 amma gidan suke kwana abin da ya fi ba ka mamaki da ta kai ci ta je ta kai wa uwarta ɗan biredi ko ɗan nama ko ɗan kifi shi kenan ta sallame ta duk abin da za ta yi a waje ba ta damu ba a society mu na musulmi ake samun wannan kuma ya ce shi musulmi ne wata kilma ya ce shi ahalus sunna ne iya iya zari ido sai mu da mu aka fa izala to ina za ta yi ma alfani Allah ko kai ne Abubakar Muhammad gumi Allah ji kansa ko Ismail Idris inda yaga zaka bar wannan gidanka mai amfani mai zalla zata yi ma ai ba za ta yi ma amfani ba shi musulunci sai kai riko da shi wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu hiyasa Imam al-Hasan al-Basri yake cewa Allah ya masa rahama yake cewa a duniya jifa jifato yace a kullu man yuriduha alaihi bi sabar biktiladil kilab imam al-hasan al-basri Allah ya masana make ce kun ga duniyar nan wallahi tamkar mushe ce mushe ce mushe haka yace ya siffanta ta da mushe yace duk wanda idonsa tunaninsa hannunsa kafarsa akan duniya to sai ya yi haƙuri da cakuɗuwa da karnuka yadda ka san an je an jefa mushen sa mushen rago karnuka za su haɗu da waye da waye su dinga ci to haka nan in dai duniya za ka bi sai kun haɗu da john da jacob da emmanuel da waye duk sai kun haɗu da su wata ran ma in mitin ya kaure a yi sallama ba kusan an yi ba kaga ta zama jifa kenan ta zama mushe an fahimci wannan saboda ka ruko da addini iya sa kai taka tsantsan da wannan rayuwa an fahimta kai taka tsantsan rayuwar ba ta da tabbas lokacin ka dan kankani ne lokacin ka bashi da yawa lokacin ka kuma dama ɗaya kake da ita a rayuwa ba jiya ta wuce ba za ta dawa ba gobe baka san me Allah zai goyi ba yanzu nan kawai kake da dama a yanzu nan kana numfashi kana magana kana da iko kana da zama kana tashi wannan dama kake da ita a rayuwa kawai amma abin da ya faru je baka isa kada da shi ba abin da za a yi goyi baka sani ba an gane abu na kusan karshe na gana mai isharar lokaci yayi a ita kuma wannan tafiya da muke ganin ta a duniya wallahi amma kace muke tafiya da baya muke tafiya da baya amma ba da ga muke tafiya ba duniya ta rufe wa an su ido suna neman ta ka'in da na'in amma ba su san da baya suke tafiya ba idan nace da baya muke tafiya ai mun san jiya ko mun san shekaran jiya mun san watan da ya wuce mun san bara da bariya ai baya ne wa ya san gobe in daga banmu ya sa gobe wa ya san abin da zai faru gobe ba wanda ya sani kaga mu makafi ne a makance muke tafiya blindly muke tafiya bayan mu kadai muke iya hangowa me yake faruwa bayan mu to in ka san wannan a cikin haɗari kake rayuwar ba bainal khawfi wa raja kuma mutuwan nan za ta iya zuwa ta dirama a duk lokacin da Allah ya so ba lokacin da ka so ba wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamu ba wanda ran da ya san inda zai mutu ba wanda ya san ba ran da ya san me za a yi gobe ba wanda ya san so daga wannan kamar part 1 ne lecture gaskiya akwai suffofi da ya kamata mu fara wanda duk mai riko da addini kamata ya siffanta da su to kuma lokaci ne ba mu zo kansu ba amma a yi haƙuri a tara a gaba in allah ya ba mu iko da dama nan gaba sai mu zo mu ɗora kan siffofin da ya kamata ka siffanta da su domin ka zamto mai riko da addininka allah ta'ala ya taimake mu allah ya samu yi lafiya mu gama lafiya wannan masallaci da jagororinsa da shugabanninsa da limamansa allah ya masu jagora allah ta'ala
akwai kuma wannan ba wannan akwai matis da ya kanansa su ma baki lafiya sai a sashi lafiya da su zama da lafiya na Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya samu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu ya ba mu ƙoƙarin riƙo da wannan addini muna roƙon Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu gama lafiya a muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya gida da asibiti mu masu lafiyan Allah ta'ala ka ba mu ikon yi ma da'a da bauta bibi manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ake tunatar da ni akwai ɗaya daga cikin makwatan masallaci ba da lafiya mu yi adon akan Allah ta'ala ya bashi lafiya akwai shi ma ɗaya daga cikin mu an ce akwai ƙaninsa ko da ɗansa haka ne matarsa ko yawa akwai iyalinsa ba ta da lafiya yawa to ita ma muna sata adon Allah ya bata lafiya Allah ta'ala ya saka fara suke Allah ta'ala ya sauƙa musu masu fama da jinyoyi gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi da kasar mu gaba daya abin da yafi karfin mu Allah ta'ala kai mana maganin sa abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ka hada mu da shi abin da ya duso mu na shari Allah ka tsare mu ya Allah inda ake samun fitintunu a wannan kasa Allah ka kwantar da hankalin al'ummar musulmai Allah ka lafar da wannan musiba abubuwan da suke faruwa na hauhawan farashi da tsadar rayuwa da tashin hankali duka muna tawassuli irin wannan zama Allah ta'ala ya kama na karshen su Allah ya mana maganin su Allah ya karba ayyukan mu ya samu lafiya mu gama lafiya na'am neman addu'a ne yake shi mako to akwai ma wani bawan Allah ya rubuto neman addu'a Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi akwai dukkan madai sakonnin addu'o'i ko anan ko a wani gu akwai daya ma daga cikin mu akwai abin da ya sa a gaba na alkhairi neman wata madafa ta rayuwa to muna ta addu'a dai Allah ya tabbatar da abin Allah ta'ala ya tabbatar kuma ya sa albarka a ciki dukkanin mu gaba ɗaya mu masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana ni dai ina da bukatu ba san ku ba eh kuna da kuku to duk gaunin mu muna ta wasu irin wannan zama a ni ne na san kaina ne ina da bukata yawa Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya biya Allah ya bamu damuna mai albarka abinda muke tsoro Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da imaninmu da iyalanmu da gidajenmu da rayuwarmu da addininmu Allah ka ba mu tsaro da kariya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum